بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rami haƙuri kamar yadda na faɗa mun yi darasi na goma sha ɗaya ko? Shi muka nema muka rasa na wannan littafi zadul muslima. Insha Allah za mu maimaita wannan darasin saboda 'yan uwa da suke nesa da suka yawaita tambaya a kansa. kuma na yi bayanai masu faɗi a wancan darasin don haka ba sai mun ta faɗaɗa bayanai ba fa'idan kawai shine a ji abin da za a karanta babi na nawa ne akwai wanda take nambarin? 39 ko? ƙwarai da gaske to babi na 39 a littafin mala ya ce zai magana kan iktisabil halal wa sirki fil bai'i wannan babin zai faɗa ma mace guzurin da ake so ta yi na iktisabil halal neman halal ta hanyar sana'a wasidik da kuma ana bukatan ki da yin gaskiya fil bai'i a cikin kasuwancin ki da abin da mutum zai ce sai kin rantsa in kin san kina da gaskiya in ba dole bane ki kyale shi ya fasa kasuwar kun fahimci magana in kin faɗi gaskiya abin da zaki yi kawai ki tsaya anan hadisi na farko karkashin wannan babi malaci an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce talabul halal neman halaliyan ki ta hanyar kasuwanci faridatun wajibi ne karki ci haram ki nemi halal neman halal faridatun wajibi ne ba'da al-fariḍa bayan wajibci na sallah da sauransu ma'ana kamar inda aka sa miki wajabcin yin sallah haka aka sa miki wajabcin neman halal ba tare da cin haramun ba an fahimta da kyau na'am rawahu al-baihaqi hadisi na biyu malai ce an abi hurairata an karbo hadisin daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce ya'ti 'ala nasi zamanun wani lokaci yana nan zuwa zai zo ma mutane ya yake la yubalil mar'u a wannan zamanin mutum baya damuwa ba damuwansa bane ma akhadha minhu abin da ya rika ya samu na rayuwa amin halalin shin wannan abin da ya samu na halal ne amin haram koko daga haram ne ba ruwansa bane ba damuwansa bane rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito dan Allah an zo wannan lokacin ko ba a zo ba an zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake fadan wannan hadisin fa zamanin ne su Talha bin Ubaidillah suke dawowa daga kasuwanci su sa Bilal ibn Abi Rabah ya shiga kwararan Madina ya ce Talha dan Ubaidillah jama'a ya ce a shaida muku ya dawo daga kasuwanci akwai dukiya tana nan a buku a zauren gidansa inda mabukaci ya je gidansa ya ɗibi bukatansa. Kun gane mai lokacin da yake wannan magana? Dukiya za a aje dukiya a cikin buku a zaure. Me yasa ya aje a zaure saboda lanuri domin kum jaza'an wala shukura. Sahabi bai ma neman godiyanki ballantar bai nema ki saka mai ballantar wai kuki gode mishi ba ruwan shi. ya aje ta a waje don kar ma in kin dauka gobe kina wala ce o ashe wacce ta amfana da dukiya na a abe ma so ya san waye taimaka kun ga tsanza gwaran ikhlasi kenan to ba wannan ne abin mamakin bai sa na tuna ni kawo muku wannan shine idan sahabbai suka zo daukan bukatar tasu in wani yazo ya ga miliyan goma wallahi tallahi in bukatar shi ta dubu uku da ɗari biyar ne ba zai ɗauki dubu hudu ba a cikin miliyan goma nan har wani sahabi zai ce da shi zid ka ƙara mana ta ga tana da yawa dukiyar zai ce a'a kila wani na nan zuwa da bukata mai yawa kare ramto haƙƙin shi na ɗauka malan ka ji Allah yadda da mutum fa ba zama yayi ba ko ganewa ba lalace duk wanda ka ji an ce radiyallahu anhum tun kansa amsa kuma shi da kanshi mai halitta ya ce wa radu anhu a ya kamata ya jira mai za su ce sai Allah ya wakilce su saboda girmamawa da yadda ya ce kuma su masu yarda ni Allah na wakilce su hain ka ji wannan kar ma ka bincika kawai to me yasa annabi ya hana mu cin haram din nan na farko hana karban addu'a kun ga hadisin wanda yaje na zagaye Ka'aba yana daga hannu ga cikin wahala har sahabbai na ganin shi abun tausayi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yustajaba lahu ya zai Allah ya karba addu'a sa wa mat'amuhu haram abincinsa haram wa guziya bil haram an ce da shi da haram tufafinsa haram ya ƙara maimaitawa don kasi shakka ya ce Allah yustajaba la to ta ina ma kuke so Allah ya karba addu'a shi to duk cin haram Allah bai karba addu'a shi yasa mutum ya shiga bala'i ya ta addu'a ce bai ga ijaba ba ka duba abincinka ka duba abincinka yana iya wa ka samu protector ta wurin an fahimci wannan yawwa mu wuce kan mu tsawaita hadisi na uku karkashin babin malace an rifa'ata qala kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rifa'a Allah ya kare da a gare shi ce mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana fa idan nas sai kawai muka tarar da mutane ya tabaya'una suna ta cinikayya siya ke ni a'a wannan na sati da na siya bai kyau ba ki ban wannan sabon fitowa in yi kakara in cika miki to kawo na amsa a'a ni ban yadda da wannan ba canza min kaza ki rage ba ana ta ciniki bukratan tun a farkon yini ta sassafe fanada home sai kawai suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga murya ya kiraye su ya ma'sharat tujjar annabi sallallahu alaihi ce ya ku taron yan kasuwa masu siya da siyarwa falamma rafa'u absarahum a lokacin da suka ji sauta annabi sallallahu alaihi wasallam suka daga gannansu suka kyala kasuwanci suka juyo suna kallon shi wa maddu a alaƙahun suka ɗaga wuyayensu don su hange shi da kyau. Kala sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da su, Inna tujjara lallai ko shakka babu ‘yan kasuwa, yi ba na yawmal kiyamati fujjaran za a tashe suna alkiyama cikin fasikan mujirman mutane, illa mani taƙallah sai dai wanda ya ji tsoron Allah cikin kasuwancin shi wa barra kuma yi ma Allah da'a da manzansa a cikin kasuwancinsa wa sadaka kuma yi gaskiya a kasuwanci wannan hadisi ya fito da babin fili ko dan ya ce iktisabil halal wa sirqi fil bay da yin gaskiya a kasuwanci annabi sallallahu alaihi ya ce sai wanda kuma yi gaskiya Allah ka samu cikin masu gaskiya rawahu ibn majah ibn majah ya ruwaito wannan hadisi alaikum salawatullah hadisi na nawa karkashin babin na hudu an abi sa'id an karbo daga abi sa'id kana yake cewa marra arabiyun bishatin marra arabiyun wani balaraban kauye ya shude ya wuce bishatin kusa da wata tunkiya faƙultu sai na ce da shi tabi'u ha talafati dirhamin zaka siya wannan shatin wannan tunkiyan da dirhami uku faƙala sai ce la wallahi ina rantsuwa da Allah wallahi ba zan siya ba a wannan asaran kwabo ne ɗari banza ma'ana saboda yadda take kila busasshiya kyamusasshiya kun gane ba wani riba summa ba'aha shikenan sai ya siyar da ita fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata ma manzo Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi abin da ya gudana tsakani na da shi mai tunkiya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ba a akhiratahu kun gane kun gane misali ya ganshi da tunkiya yace za ka siyar mun da tunkiyan nan dirhami uku yace wallahi ba zan siyar ba ba ya rantse ba kawai daga baya kuma sai ce to kawai dirhami uku a farko baya me yayi rantsuwa akan mene ba zai siyar ba yanzu kuma sai yayi me sai ya siyar bai rantsuwa kenan ba shikenan shi kuma sai ya siya bayan ya siya sahabin sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi kaji kaji yanda muka yi da wani mutum ya rantse ba zai siyar ba amma kuma ya siyar mu bayan ya yi rantsuwa faƙala sai annan sulasa ya ce ba a akhiratahu wanda ya sayar da lahirarsa bin duniya da gidan duniya wannan rantsuwan da ya kuma ya saba ya sayar da lahirar shi abin da ya karba wuta balbal kai ana fadan barwa ba wallahi ana kwaba shi yasa duk wanda bai karatu kawai ya je shiga cikin dabbobi su ta yawo tare su to su ne abokan shi haka Allah ya fada ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce kaman dabbobi suke kai sun mafi dabbobi bacewa duk wanda bai karatun addinin ya ga tinkiya ce sannu kawata wallahi ki ce mata kawa salamu alaikum yafi kai gara ma tinkiyan dan ikaran alkiyama Allah zai ce da ita ta zama turbaya ne kuma ta kasance amma wanda bai sa addini ba wallahi bai da gida aljanna ba ina muku nufin ya zama malami ba wanda bai sanin addini neman sanin addini kuma yake gaban kanshi ba addini ke sa shi ko ya hana shi ba kamar yana cewa ne bai bukatar littafin Allah bai bukatar annabin da aka aika to kuma su waɗannan abu biyun su ne hanyar zuwa aljanna kuma ya hannun riga da su ku ta gaya ma mata wallahi su yi karatu mata ba su son karatu ba su so za ka ga mace ta iya karaɗa kasuwa ta iya kasuwanci ta iya haɗa taro da sisi wata ma ta iya haɗa fitina a cikin mutane amma wallahi ba ta sayin da za ta zo yadda kuke zuwa makaranta ba za ta ba ba za ta ba kina nan kin miƙe gaba kina jiran sai a ha hatsu shekaru sun zo ki fara islamiya wallahi ki je makabarta za ki ga kabarurrukan sa'anninki sun fa kirga kabarrukan sa'anninki sun fa kirga duk an rufe su har da wanda ta tada kai da dalolin bai hana kasa ya ci ta balle kafani wata ma a kone muke nan nade ta wallahi mu sa ta a rami an so what za ka ɗauki gawa wata har a sa a rami najasa na fita a jikinta saboda azaban fitar rai me yasa nan sulasu yayi hani akan mutum ya wankan gawa yazo yana magana akai saboda halin da ake shiga to kuma duk da wani a gaba mutum tana nan tana cinikin zani a kasuwa bata sai da zake cinikin littafi ta je ta koyi addini hatsari ne hatsari ne wallahi ku karatu kuma ku gaya wa mata wallahi su karatu shine mutuncin su Allah shirye da mu baki daya rawahu ibnu hibban babi na nawa 40 kenan na'am babi na arba'in zai magana akan gusdul haidi wan nifas zai magana akan wankan haila da wankan jinin haihuwa ko shine an nifas wannan karanta shi kawai zamu mu wuce duk mai san ji shi filla filla je ne mu darasin baya dan an kawo hadisin wannan kamar maimaici ne kuntuna kuntuna akwai shi a baya ko tun a farko farko ma a babin da aka yi magana akan haila to da haka zamu karanta dan Allah ya bamu lada ne hadisi guda ɗaya da malai ka karkashin wannan babin shine an Aisha ta an karɓo daga nana Aisha kun ga yadda mata ke ilimi in aka cire hadisan mata a musulunci ba za a yi ibada ba saboda duk hadisan tsarki yawanci mata ke kawo su za ga maimuna zainab kaza ummu salama ko nana Aisha saboda ba mutumin da aka yi mabiyin kwakwafi irin annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi maka rabin sa idan da aka yi manzo Allah Allah sai an rikici da kai yanzu a ce oh wance yanzu fasatin ki guda kina sa irin hijabin nan daya takalmin nan ma ko canza shi baki ba sai ki ji to ni fa kin san billahi lani aka shiga mun go sai fa in ci ko ba haka mutum zai fara bala'i ba ya ce an sa mai ido har ka ga mutum ya sa bayan motar shi ki munahu ko sa'idawa kaga mutum na ko an sa mai ido to annan sallallahu alaihi wasallam an sa mai ido a masallaci an sa mai a kasuwa har a tarin shi da aka shawar shi sai da aka sa ido duk aka gama wannan ma ban daki da ya shiga sai da aka bi shi inda ba gaskiya zo da shi ba wannan haifar lasa ta kare dan duk wanda aka yi mai irin wannan bibiyar sai an samu wallan shi an fahimci maganar ko to na na Aisha kun ga hadisi yanzu gashi inda za a cire hadisin tsarki za a yi ibada ba tsarki ne ba zai yi ba to yawanci mata suke kawo su an aisha ta an karbo daga nana aisha anna asma'a cewa nana asma yayarta kenan ko haka ne sa'alat sa'alatin nabi nana asma ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake yar gida ne yana auren kanwanta ce ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an ghuslil haidi dangane da abin da ya sha ghuslul mahid dangane da wanke a wurin da haila ke fita ko a ce wankan mai haila faƙala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ta akudu ihdakunna ma'aha ɗayanku za ta samu ruwanta ne wasidrataha da magariya fatatahara sai ta tsarki ta wanke wurin fitan jinin fatuhsinu tuhur sannan ta kyautata yin tsarkin ta tabbatar yawonku thumma tusabbu ala ra'siha sannan sai ta zuba ruwan akanta har muka yi magana akan mai kitso shin za a kwance kitso ko ba za a kwance ba ko malamai suka ce ba laifi bane in ba a kwance kitso ba amma a tabbatar ruwa kuma ya shiga to sai dai ninkin san zai saki mura kuma to ke kika sai da za ku kare thumma tusabbu ala ra'siha sai ta zuba ruwan akanta fatadlukuhu ta cucuɗa ruwan dalkan shadida cucuɗawa mai tsanani na sosai da a tabbatar kai ya mene ya jiku sun matablugu a shi'una ra'asiha sannan kuma daga nan shi'una ra'asiha ai sun matablugu har ruwan hatta hasse ruwan hatta ne ba sun mabako hatta tabluga har sai wannan cudawan da ruwan da take cudawan ya isa zuwa ga shu'una ra'siha tushen gashin kanta gane ya faɗa shu'una ra'siha ce usuli sha'riha ko asalin inda gashin kanta ke fita kun san gashi idan ya ji danshi menene mahudan gashi inda gashi ke fita ya ji danshi yana rufewa to ko kin zuba ruwa daga baya ba za ki mura ba amma tashi ɗaya kika kwara ruwa ba ke wannan cuccuɗawan ma to ruwa zai shiga kanki sai ke mara kuma ya kama mutum har da ciwon kai an gane ko yawwa summa tasubbu alal ma'i summa tasubbu alaiha alma bayan ta cuccuɗa din kun ga gashi yanzu ya shirya ya rurrufe kai ya san zai karɓi bagogo daga nan summa tasubbu sai ta zuba alaiha a kanta alma wannan ruwa sun mata a hudu firsatan mumassaka ko daga nan ne sai ta rubu firsatan ai wani yanki na auduga ko makamantinsa a mumassikatan tana wanda mumassikatan wanda aka sanya masa turare ta samu wani auduga ko na abu mai tsarki wanda aka sanya mata turare fata tsaharu biha sai ta tsarki da shi ta inda jinin ya fita faƙadat asma sai na na asma ta ce wa kaifa ta tsauhuru biha yara ce tsarki da abin da yake da turare a ciki ta tsammani kila zubawa za a ita ta yi faƙada sai annan sulawa sun ce kai subhanallah aiki ya tabbata ga Allah ke ko ya haka ta tsarhiri na biha ki tsarki da shi mana a kinda ki gane mana faƙalat aisha sai asalin malaman wanda take kusa da tushen maganin tunda an musuluntar da wasu gaban ta ita a gidan take kila ita wannan sai da ta nemi izini ta zo ita ko wannan an yi wa'ayi a ɗakin ta duk ta fahimci fiqhun kafin wancan sai ta ce ka annaha tukhfi zalika ka kaman tana ka annaha kaman tana kokkoye ma'ana abin nan da take so ta tambaya tattabi'ina atharar dam sai ta ce da ita ke abin da ake nufi tattabi'ina tsarkin nan ki bibi atharar dam gurabin jinin inda kika san jini ya zauna ko ya bi ta wurin muttafaqun alai imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito wannan mun yi bayani a karatun baya mai neman karin bayani ya je can kai jama'a za mu gama insha Allah ko karfe nawa biyar da kwata karfe nawa za mu tashi karfe nawa mu tashi gobe dai ba zan yi tafiya ba ina nan so za mu yi karatu gobe na za a yi to mu je ina nan insha Allah kuma zai zamto ba ni da wasu abubuwa masu yawa tun da na riga na kashe rana akan zan yi tafiya so ban da wani abu addainu ku duba addainu dalil din nan da shadda da me akanta fatha bambancinsa da addinu da za a zara shi kasa ya zama addini ko na muka sani addainu an sa fata na nufin bashi an gane babin nan zai magana akan abin da ya shafi bashi game da mata hadisi na farko an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi an samo da gare shi ya ce inna a'zama dhunubi inda Allah mafi girman zunubi a wurin Allah an yalqahu biha abdun ba'da al-kaba'ir mafi girman zunubi da bawa zai hadu da Allah da shi bayan kaba'ira laifin da ke biyo bayan kaba'ira daga cikin zunuban da bawa zai iya haduwa da Allah da shi allati nahallahu anha kuma irin laifin da tabbas Allah ya hana kar ai wannan laifin kun ga ana ta gargade ta tafaɗe shi don a ja hankalin mutum da kyau kun fahimci da annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyarwa go sai dai yanzu kun ga har yanzu mun kosa mu ji wani laifi ne wannan wai ya yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku sani mafi girman zunubi da bawa zai haɗu da Allah da shi bayan kaba'ira kuma mafi zunubin da Allah ya hana a yi shi an yamuta rajulun shine a waye gari mutum ya mutu wa alaihi dainun alhalin akwai bashi a kan shi la ya da'u lahu qada'ahu ko la ya da'u lahu qada'ahu wato baya barin wani abu da zan abiya masa bashin ya kuma sani kuma yake fada koyi wasiya akai to wannan yana da cikin mafi girman zunubi kun san annabi sallallahu alaihi wasallam fa bai ma mutun sallah farkon musuluncin ya mutu ana bin shi bashi duk wanda ya mutu ana bin shi ba shi a farkon musulunci a nan sulasulam na zuwa kan gawon shi zai ce hal ala sahibu kuma dain akwai bashi a kan ɗan uwanku ana cewa akwai zai ce sallu ala sahibu kuma ku je ku yi ma ɗan uwanku sallah ku sai da za ku yi da shi ba dai annabi ba sai ya tafi daga baya ne ma sahabbai suka rinka cewa don Allah ka yi mishi mu za mu biya mishi daga baya kuma da ya gama sahabbai sun gama fahimtar girman matsalan sai shi yake sai ce wanda ya mutu yana ninyan biya bai da abin biya a zo ni annabi zan biya mishi kun fahimci magana yawwa mu ma Allah ka sa mu bibiya ma mutane ba shi na biyu ana bi huraira ta an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace matlul ghani jinkirin biyan bashin mawadaci kina da shi ki ja lokaci ki ki badawa zulmun wannan zalunci ne maqul ghani tsawaitawan mawadaci wurin biyan bashi zulmun zalunci ne kun gane magana zunubi ake rubuta ma mutum har sai ya biya hadisi na uku an samrata an karɓo daga samura Allah ya ƙara da gare shi ƙala ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da abinci Allah sabata gare shi wata rana ya yi mana hudu ba faƙala sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ha huna ahadun min bani fulan shin a wurin na akwai wani daga cikin ƙabilan wane kun gane ya kira sunan wani mutum ya ce a nan akwai ɗan uwan wani kuma wani na san ya rasu bai daɗe da rasuwa ba kun gane magana kuma annan sulasul ya yi tambayan ta sigar da bai saba tambaya ba kamar cikin fushi ko da damuwa a tare da shi falam yujibu ahadun sai ba wanda ya amsa mishi sun maƙala sai annan sulasul karo na biyu ya ƙara cewa ha huna ahadun min bani fulan wai akwai wani kuwa daga cikin ɗan gidan wane haka ne faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙala a wata ruwa aka ce daga can bayan tsawon masallaci sai ya miƙe jikinsa di ya mutu ya ce ana ya rasulallah ni ina daga cikin iyalan shi ni ɗansa ne ko ƙaninsa ne ko ɗan uwansa ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yace masa ma manaka an tujibani me ya hana ka ka amsa min tun tambaya na karan fari fil marrataini har so biyu ina tambaya al awwalina ga sunan na farko tambaya biyu na farko da ne ta yi me yasa baka amsa amma inni haka ne lam anwihi bikum illa khaira Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi ce musu amma inni ka gani dinnan wannan tambayoyin da kaga ina yi lam anwihi ban nufaci dan uwanku da wani abu ba bikum ban nuface ku ban nufaci ku ƴan gidan wani da nake raye ku da komai ba illa khairan faci alkhairi ne nake so in sanar da ku inna sahibakum ga dan uwanku can ya mutu mutumin kirki amma kuma masurun an katange shi an tsare shi bai cimma rahama ba har yanzu bai dainihi saboda bashin da ake bin shi alkhairi nake so in gaya muku don ku kwaci ɗan uwanku ba wani abu ba ne ku je ku karanta ya suna littafin shek muhammad nasiri da albani ahkamul jana'iz ahkamul jana'iz za ku gani hadisin ya kawo shi da tsayin sama da suka je biyan bashin duk sai da kusan gadon da ya bari ya kare ana ta biyan bashin da su wanda ya je biyan hankalin shi ya tashi gashi ya bar marayu ya ce duk jama'a fa sun ce bashi ne sun karba wanda Allah su lasa ce ka dai ba su ko ya ce idin na ba su ya ce to yanzu jikinsa ya sanyi a kabari shi ya tsira wannan fa masu bashi ne don su sai takobin da za su jihadi kun gane ko suna cin bashi ne su kiwon dokin da za su tafi jihadi fi sabilillah ko su je da'awa ba suna cin bashi ne su canja waya ba ko su canja kafet ɗin ɗaki kun fanci magana ko su sai wata atamfan anko ba don wannan suke cin bashi ba amma ga abin da ya faru da su amma mun da duk ba su suka mu akan meye ne wallahi wani na cin bashi ma bai da bukatar ci bashi kawai tsaban kyashin kai taba na sai je ci bashi wani abokin abokin muke cewa ai bala'in hatsari ne a rayuwa ya waye gari ba miliyan biyar a akauntin shi shi ya mutu ya halakar aka kai wannan matakin nace to ko Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye kaga kudi shedanu ne yanzu nan zaka ga fu sun taru ba ko shiri ka rasa yadda aka yi suka taru billahi ladin Allah ya so su tarwatsa yadda ka sa an hura wusul wallahi ka zaka nemi su ji shiru ce wai ni anya ba a cuce ni ba kina lissafa za ki ga wallahi na me ba da wanne ya dora muke gada kuma dole ki hau bayan da aka iya shi yasa da duniya ta zo nemi lahira da ita sai ka huta wani bawan Allah balarabe a Saudiya da ya kuɗi ya kuɗi ya kuɗi a duniya kun san me sai tara ƴaƴan shi da matan shi yace dan Allah ku ban damu abu ɗaya mana in buɗe muku hanyoyin samun da za ku gamsu a duniya kun samu ya gaya musu zai investment company waye kai zan ma kaza duk suka gamsu suka gama ce to abin da ya saura ku ban dama in gina lahira na da abin da na mallaka suka ce sun yadda kawai sai ce duk abin da ya mallaka a duniya zama wakafi kun gane magana sai ya sa aka rubuta ce duk abin da ya mallaka a duniya zama wakafi suka ce sun yadda sai ya koma yana rayuwa ƙarƙashin wakafin shi dama wakafi ne za ka iya ci ka sha a ciki komai tun da ta giru kun fahimci magana sai kuma shi kanshi karkashin wakafi yake rayuwa kawai lahirar shi ne yake cikin ta tsundum tun a duniya insha Allah ka ije wani a kamar makarantar nan sai mai ce ce ya bada ta wakafi duk har a tashi kiyama ba mai ita kin gane magana sai shi wanda ya bayar din sai kuma ya dawo yana aiki a nan yana samu abincin shi a jiki ba laifi ba shi ke nan musulunci ne ba mai gada shi insha Allah ni ma kan mutu zan yi insha Allah kun bance magana Allah ya ba mu ikon yi gaba daya yanzu ko mu'azin mu ne muka tura ta kai ba shikenan ba mu'azu kawai in mu'azu ta tsaya insha Allah sai Allah ya ce ina mu'azawa ga ranan ku inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'ikum mashkura a ce waye shugaban to lissafo su in kallo ne wata zuwa makaranta da wurin ce Allah a yi mawance jinkiri ta jira sai mun hole sannan Allah ya mace Allah wannan mai wata biyu a aljanna sannan ta zo don ba tana makara a makaranta Allah ya sa mu dace Allah kuma ya amsa mana Allah ya karba ba shi kenan ba na ce ma'akurmin mashi muna karatu da da da maza a masallaci a su dattawa su nake ce ma 'yan sanatin majalisi na sai na ce Allah ka ba mu ko da boys quarters ne kusa da gidan annabi a aljanna sai ya rufa littafi ce malam ni ko gadin gate din gidan shabani ya ce ni ko ba za a ban aljanna ba kawai a ce ina gadin gate din gidan annabi a taimaka ne Allah ya kyautata ƙarshen mu ‘yan Allah da sai mun shiga aljannan nan da yaddan Allah, kowa dai kawai ya tashi abin da zai iya kuma ya haƙuri, aljanna sai da haƙuri akwai wuya, mu je ko? alwafa'u bil ahdi babin da zai magana akan cika alkawari guzurin da mace za ta yi babi na nawa 41 haka ne 42 to alwafa'u bil ahdi cika alkawari an abdullahi bin abi hamsa'i an karbo daga abdullahi dan abi hamsa'i kala yake cewa bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a bi bai'in menene qabla an yub'atha nayi masa bai'a nabin sama tun kafa aiko shi da manzanci wa wa baqait wa baqayat lahu baqiyatun fawahattuhu an atihi بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا, أنا ها هنا منذ ثلاثة أنتظرك باب جكا القوريكو malam yace daga an abdullahi bin abi hamsa ya kala yake cewa bayatun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bai'in nayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi ciniki da shi mun yi ciniki wannan bayatu din yana nufin mun yi cinikayya nayi ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallam na siya ya siyar mu ko na siyar mishi bi bai'in da wani abin siyarwa hakan ya faru ne wannan cinikin namu da shi mun yi kabla an yub'ad tun ma kafin an ya zama annabi ne dan ku gane yana da cika alkawari tun kan Allah ya aiko shi an fahimci hadisin an gane abin da ke nufi ko yawwa a bayan mun yi ciniki da shi wa baqiyat lahu baqiyatun sai ya zama na akwai wani sauran abin da zan bashi a kasuwancin nan fa wa'adtuhu sai ne ma'anin sulasula alkawarin cewa ana atihi zan zo in same shi biha da wannan abin da ya rage zan kawo mishi kila wanda ya ban kuɗi zan kawo mishi ban gaba kawowa ba kun fahimta ko fi makanihi a wurin da yake ce da Allah ka jira ni Allah da zan kawo maka cikon kayanka a nan in same ka misali kila sun ce a nan makaranta ne ko sai ce zan kawo maka cikon yau din nan zan zo maka da shi shikenan sai ya tafiyarsa yana barin wurin fanasitu ya ce sai na manta kun gane magana muna rabuwa da shi ce sai na manta sun ba zakartu ba da falafin sai na tuna bayan kwana uku ko sa'anni uku zai yi ya tafi sai bayan kwana uku ya tuna kai mun fa yi alkawari da annabi zan ji in je duba wurin na ko kila in ya zo mun haɗu in yana wurin za mu haɗu ya ce fajitu sai ne gaggawa na je inda muka yi alkawarin nan ba shi sauran kayan shi fa'iza kuwa fi makani ya ce wallahi sai na tadda shi a inda yake kun fahimci magana yanzu lokacin sanyi ne ofisa ne za ku yi mai sai ku tashi nemo kwado a cikin ruwan fata ko ya ce sai na gan shi a wurin shi faƙala yana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi ku ji dan Allah sai ta da shi ya fata ya dinnan fa girmamawa ne kun banci magana in wani ne kana mula ce kaci sai kawai sai haɗu ma ta maguzawa ya goyo ma da ta katsinawa ka zaɓi wanda take musulman ko kafara duk wanda ta faɗo kanka shi kenan amma annan sulasan shi shi ya fata ya kai saurayi ya haka laƙar shaƙaƙta alayya ka tsananta mun kafin wahala kun fanci maganan ko ana hakuna ina nan ba ina jiranka منذ ثلاثين har tsawon kwanaki uku nan an tajiru ka ina zaman jiranka kun banci magana ha ba in wannan bai zama annabi ba to waye annabi kun fahimci magana? rawahu abu dawud hai wallahi ba mu da alkawari sai dai mu fara wallahi sai dai mu fara kawai Allah mun tuba hadithi na biyu an abdullahi bin amrin an karbo daga abdullahi dan amru قال yake cewa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi ya ce dare kaifa anta idza baqita fi menene husalatin minan nasi ko haka ne kaifa anta ya kake kasancewa idza baqita idan ka wayi gari kana zaune fi husalatin a cikin kaskantattu ko mafiya sharri minan nasi daga cikin mutane in ka waye gari daga cikin kaskantattu masharrantan mutane ya kakan kasance qala wannan sahabi yace qultu sai nace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa zalika ya haka zai kasance me zai kai ni in zauna cikin masharranta kaskantattu kun fahimci magana kamar yana cewa me ko zai kai ni in zauna cikin irin waɗannan mutane kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi idza marajta idza marajat uhudahum wa amanatihim idza marajat mene a uhudahum wa amanatihim ko yace hakan zai kasance ne idan aka wayi gari an samu cakuduwan alƙawuransu da amanarsu sun cakuɗe sun rikide babu su ba alkawari ba amana to ka samu kanka cikin wadakantattu mafiya sharrin mutane su ne marasa amana su ne kuma wanda suke kaskantattu hadisi na uku an zaidi bin arkam an karbo daga zaid dan arkam an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi kala yace idza wa'ada ar-rajulu akahu idan mutum musulmi ya ma dan uwansa alkawari min niyyatihi ya zamo a cikin niyyarsa lokacin da ya alkawarin nan an yafiya yana so ya cika alkawarin ya yi alkawari da nufi tabbas a ransa zai cika lahu zai cika masa wannan alkawarin falam yafi sai bai samu damar cika alkawarin ba walam ya je kuma bai zo ba ballantana ya cika lilmi'adi a lokacin da suke alkawari a fala isma alaihi to wannan bai da laifi Allahu akbar kun ji dadin musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wanda ya alkawari yana nufin ya cika amma bai samu ya cikan ba bai kuma samu ya zo ya cika alkawarin nan ba wannan wurin Allah ma ya tsira to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda cikin al'umma Hausa yanzu su zagin ka za su ta uwa ta uba ko da ka kyautata musu so 99 a nadarin ka samu kuskure da annabi na raye da mun gaya mai halin 'yan Najeriya. Ikhtiyarun rafiqil saliha Aje? Mu tafi da gudu? Babi na nawa? Arba'in da da uku. Babin zai magana kan ikhtiyarun rafiqati saliha zaben abokiyan zama abokiyan tafiya ta gari. Allah ka ba wanda ba su da shi an abi Musa an karɓo daga baban Musa an abi Musa al-Ash'ari kenan ko radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da abinci Allah sabbata a gare shi yace inama masalul jalisu salih lalle kwatankwacin abokin zama nagari wa jalisu su da misalin abokin zama wanda ba nagari ba mummunan hali da ɗabi'u ka hamilil misk kamar misalin mai ɗauke da turare ne munafiqil kayil da mai ziga zigi mai hura wuta yana abin nan din nan na kira da ake na kona karfe fa hamilul misk shi abokin farko mai daukan turaren nan imma an yuhdiyaka imma an yuhadhik ko wa imma an tattaba'u minhu ko dai shi mai daukan turare ko dai ka ji ƙanshi ya san maka daga ƙanshinsa ne ko kuma me ko ka siya daga gare shi ya zama naka ko ba naka bane sai ka ji ƙanshi mai daɗi ka dai amfana haka ne ko to ai magana so ka san kana zaune da mutanen kirki a fili yake kanshi kamar turaren suke duk mutumin da ganinsa ke tuna maka Allah ganinta ke tuna miki Allah maganganunta ke ƙara miki imani mutum ya kirki na kirke ta hannu biyu saboda mai tasirinta a fili yake haka shi ma mai turare ko wucewa yi ba sai kaji ina yake wa imma an tajida minhu rihan tayyiba ko kuma ka ji kanshi mai daɗi daga gare shi ko dai ya san maka daga daga turarensa ko ka siya ko ka ji kanshi mai daɗi daga gare shi wala fi khulqin shi ko mai hura wuta mai ziga zigi in ma an yuhrika thiyabak ko dai ya kona ma riga ka tashi a guje ko akwai ta baiwar Allah ya sani ta rasu Allah jikanta da rahama 2001 na daɗe ban ga mace budurwa mai imani yarinyar nan aure ta yi ba daɗe ba sai za ta wuce murhu sai wutan murhu ya kama hijabinta akwai kuma ƙannin mijinta a tsakar gida ga ruwa za a zuba mata ita wai ba za a cire hijabi wuta na ci a jikinta wata tsohuwa ɗuwar ce ke mu ma ustazin sha ta juye mata ruwa bokiti guda to hijabinta kun ga dole ne ne zai kama jikinta haka ta ja hijabin ta fita sai da ta je ta cire hijabin ta fito sannan ne ta zo aka yi mata jaji kun fahimci wa gana mijinta ya ce mijinta malaminmu ne ya ce ba yin dubi ba kai rinka mata ɗinki ta ce ta hijabai su ne rayuwarta in ma ɗinki ne ya ba ta kuɗin za ta yi ma mahaifiyanta wani abu da shi ita ba ce ta sa kyale-kyale a duniya ba ita da za ta sa likkafa ne haka take ce ita da sa likkafa ne mai rauni adin ya ce shi bai so danginsu ce bai kyautata ta ce ba ruwanka ni da dangina kai dai ba kayi ba wurin haihuwa ta rasu ai an ji mutuwa sai da kusan shekara bakwai bai aure ba ya ce wallahi yana so ya aure amma kawai shi to kawai da zai roƙi Allah ya ba shi haƙurin zama da mace amma bi tunanin zai auri mace kamata kaka ce ma ɗaliban ka mun ga alaman haka Allah ya ji kanta da rahama mutanen kirki sun yi ne malam Allah ka samu a cikinsu to yace ko dai shi mai kera wuta ko dai ya kona maka tufafi wa imma an tajida min hurihan khabitha ko ka ji wani iska mara daɗi na kauri da bauri da menene a tare da shi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Hadisi na biyu an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kare da gare shi yace an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace ar-rajulu duk wani mutum da kake gani ala dini khalilihi yana kan addinin wanda yake so falyanzur ahadukum to kowanne ɗaya daga cikin ku ya tsaya yayi tunani an-nadhru yana nufin tunani na hankali kun gane in na ce unzur ina nufin ku kalle ni kuma ku bani hankalin ku kun gane ko amma ka ce alamtara baka gani ba irin kallo ne da Allah ce kursi rufiyar ardi ku yawo a doron ƙasa ce ce fanzuru ku kalla kuma ku yi tunani kaifa kana aqiba ya sakamakon mutane ke zama kar kawai kai ta kallon mutane baka ta hankalta rana ma ta fito ta faɗi ya kamata kai hankali to anan sallallahu alaihi faɗi wannan sai ce falyanzur ahadukum kowane ɗayan ku ya tsaya ya tunani da kyau ya gani man yukhali waye abokin shi da suke abokantaka rawahu abu dawud mu'amalatin nasi bil hasana masha Allah mun zo karshe ko mu'amalatin nasi bil hasanati babi na nawa arba'in da hudu ko mu'amalacin nasi mu'amalantar mutane yin mu'amala da mutane bil hasanati da kyakkyawan hali da kyakkyawan hali an abi zarrin an karbo daga abi zarri radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kale yace qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da ni ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa haisu ma kunta duk inda ka samu kanka wattabi'i sayyi'a in ka san kai munanan aiki to a bayan mummunan aikin nan ka biye alhasana da aiki mai kyau ka biye ma mummuna da kyakkyawa tamhuha wannan mai kyan za ta share mummunan Allah ka babu iko Allah ka samu goge dukkan zanubanmu kamar duniya kun gane yawwa insha Allah kan mu mutu duk wani laifi da muka yi ma Allah sai mun sasanta kun fahimta yawwa aiki na kwarai innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin wa khaliqin nas wancan tsakaninka da ubangijinka ne ko wa khaliqin nas su kuma mutane ka mu'amalance su bi khuluqin hasan da hali mai kyau rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi na ƙarshe ya koyan wa musulmi an abi zarin kamar kar a gama ko littafin na da daɗi ko san me yasa yake da daɗi hadisai hadisai duk littafin da daga kaga hadisai ko ayoyi da yawa a ciki ta ko ki samu ranki za a ci daɗin karatu saboda ba wanda yake Allah da manzansa iya bayani an karbo daga abi dhari Allah ya kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa tabassumuka murmushinka da zaka yi fi wajhi akhika akan fuskan dan uwanka kai murmushi ya gani ko shi ka sashi ya murmushi to yin hakan nan sadaka kana da ladan sadaka a wurin Allah menene menene gaba wa amruka bil ma'ruf umurnin da kake yi da abu mai kyau wanda shari'a take so a yi ka sa mutane ka gaya musu abu mai kyau su yi wa nahyuka da hannun da kake ma mutane anil munkar ga barin mummunan abu sadaqatun wannan shi ma sadaka ce a wurin Allah wa irshaduka rajul kai da nunin da kake ma wani mutum fi ardid dalal a kasan da ya bace bai san hanya ba da Allah naga an rusa wando sa an yi titi biyu shekara na bakwai rabona da shigowa ina da kawo a layin tanki ina yi da zan same shi ka bi can kaga layi ya juya ka dawo ka shiga ta nan kwanan farko na dama ba ka nuna mai hanya ba to annan sallallahu alaihi wasallam ce sadaka kana da ladan sadaka kun gane ko yawwa wa basruka lirrajul radi na oh banda mutanen Lagos karkar su ji mu ba mutanen Lagos ba su wannan sai dai su kyale ka sai ka biya kun gane abinda take cewa ta ce mutanen lagos in kana neman hanyar gabas ne sai ce maka yamma wato ka ci kaniyanka gobe ka san gari in ka wahala amma kuma ko a duniya ina son yarba muhallin sunna da lagos yanzu haka wani abokinmu yana can na ga wani masallaci da suka gina project inda na ga suna yi na abu sai da na ce an yani barin kwashe kayan nan koma lagos ba suna da infakin dukiya suna ba da dukiya mun kuma marowata ne hadda na yankan shakku Allah ka shirya mu to annan sallallahu alaihi ce wa basruka lirrajul radi wa basruka lirrajul radi al basr hakanan ganin jagoranka da za ka yi ga mutumin da yake radi'il basar mai gani dishi-dishi bai gani da kyau ka kama mai hannu ka ce rike kama hannuna biyo ne yonan ne karkata ka nan tsallaka nan kun gane ko ga wanda bai gani sosai annan su su ce laka sadaka wannan abin da ka yi na matsayin sadaka a wurinka ki ce da wannan hadisin mu je lagos mu karantar da shi ke yan lagos na bukatar wannan hadisin na imamu turmili amina Allah wa imaqatukal alhajru kawar da bishiya da zaka yi wa shauka da kawar da kaya da zaka yi wal azm da kawar da kashi da zaka yi wanda aka yi ra'ani tariq gabarin hanya ka zo kaga wata bishiya teku ne ana taka ta a fasa taya ko a tuntube a ji ciwo ko wasu ƙayoyi da suka yawa ana ta taka su ana jin ciwo a hanya ko ƙashi da aka ajiye wanda zai iya huda mutum kafa ko tayan mota in ka kau da shi daga hanya sadaka alaka sadaka wannan ma sadaka ne a gare ka wa faraguka min dalwika haka nan wa faraguka kawarwa da za ka yi ka ba da sarari min dalwika da guganka a rijiya in za ka ɗebo ruwa ka matsar da guganka fi darwe akhik a da juya guganka da zaka yi da juya guganka da ka ɗibo ruwa fi darwe akhika a cikin gugan dan uwanka ki jawo ruwa guga ɗaya ki juya mai ruwanki a bokiti idan kuna gida ɗaya laka sadaka wannan ba sadaka ne gugan ruwa ɗin da zaka jawo ka sa ma dan uwanka ya je a lola koye wanka koye wani abu da shi na girki rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito Allah mun gode maka kwamfilan ya kare daga yau kan wanda ya kara tambaya na an tsaya insha Allah amin ina ganin mun amfana mun samu hadisai da yawa din mai neman karin bayani je ne mun neman sauran darussa akwai malami Ka'il Gombe duk suna hannun shi shine tattara komai a ciki mamar Rama na baki kyauta ki nemi audio ki ta jin baya ki malama ki kina da shi ai ko baki da shi to yana ganin sun kaman ina da guda ɗaya a wurin amira na siyarwa ne amma a baki ke ma kyauta insha Allah a tambayi amira wan yana wurin ta gobe sai ta zo muku da shi gobe mun zo zamu ci gaba da albidaya insha Allah karfe nawa zamu zo cikan wani inna lillahi ya'yan Hassan ko Hussein to malam Aliyu kenan ko malam Jamilu malam Jamilu subhanallah Allah sarki to Allah ya bada lafiya Allah ya sa ka fara ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah